أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna shida ga watan jimada akar hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babin da yake magana akan al-iqtisad fil ibada, wato takaitawa a cikin ibada. Babin da muke ciki yana mana magana akan mutum ya dauki abin da zai iya a cikin ibada ba tare da ya takura kansa ba muna cikin hadisin sayyidina abdullahi bin amr bin al-as wanda mun fara karanta wata ruwaya ta hadisin zamu tashi a cikin wata ruwaya da yake cewa fi ruwayatin alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl qultu bala ya rasul allah qala fala taf'al sum wa aftir wa nam wa qum فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحقك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد, عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أو رواية ألم أكبر باكين أكباني لاباري annaka tasuman nahar cewar kai kana yin azumi da rana wa taqumul layl sannan kana qiyamul layl ba qultu bala ya rasulullah nace eh ya ma'aikin Allah qala sai ce fala taf'al to kar ka aikata sumu aftir kai azumi sannan ka sharuwa wa nam wa qum kai bacci sannan ka tashi fa inna li jasadika alayka haqqan lalle jikinka yana da haƙƙi a gare ka wa inna li'aynika alayka haqqan lalle idanuwanka suna da haƙi a kanka wa inna li zawjika alayka haqqan lalle iyalinka tana da haƙi a kanka wa inna li zawrika alayka haqqan lalle bakonka yana da haƙi a kanka wa inna ba hasbika an tasuma kuma ka sani abin da ya sheka an tasuma fi kulli shahrin salati ayyami kai azumi guda uku a kowane wata fa inna laka bi kulli hasanatin ashara amsalha ka sani kowane guda ɗaya kyakkyawa za a baka guda goma ka tankwacin sa fa inna zalika siyamu da'a wannan shine ka azumci shekara guda fashadantu sai na tsananta fa shuddida alayya sai aka tsananta mini qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni ajidu quwwatan lalle ni ina jin karfi qala sum siyama nabiyillahi daud kai azumi irin azumin annabin Allah Dawud wala tazid alayhi kar ka kara kan haka kullu sai nace baba kan siyamu Dawud menene azumin annabi Dawud قال نصف الدهر أكشي ربي شكرا فكان عبد الله للي عبد الله يا كذنشي يقول لنا شوى بعد ما كبر بان يا جرما يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يا كيتنا دانا كبي سوق النبي محمد يا كم صلى الله عليه وسلم to wannan hadisin mun karanta wata ruwayan sa karatun da ya gabata hadisi ne na Abdullahi dan Abu dan As wanda ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ko labari ya iso wa Annabi sallallahu alaihi wasallama akan sa shi Abdullahi dan Abu dan As sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayar sa ba kai bane aka ce kana yin azumi da rana sannan kana kiyamu zai da daddare yace ni ne shi ya kasance kullum azumi yake yi da rana sannan kullum da dare kuma kiyamun lili yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karka haka kada ka aikata haka kai azumi sannan ka sha ruwa kai bacci sannan kai kiyamun lili duk waɗannan abubuwan ka yi su ka sani jikinka yana da haƙƙi a gare ka fa inna li jasadika alayka haqqan lalle jikinka ne yana da haƙƙi a gare ka haƙƙin jiki ka bashi haƙƙinsa shi ma rai ka bashi haƙƙinsa ko ne yana da haƙƙinsa kar ka tauye haƙƙin wani idan zama kullum za ka yi azumi kullum za ka yi kiyamun laili to jikin ba zai iya ba jiki zai kasa saboda shi baka bashi nasa haƙƙin ba to da kan sallallahu alaihi wasallam sai bashi yadda ake so mutum ya rayu yace masa abin da ya kamata kai shine kai azumi sannan ka sha ruwa kai kiyamul layl sannan kai bacci saboda wannan jikin naka yana da haƙƙi a gare ka akwai haƙƙin jiki sai ka bashi haƙƙin sa shine ka ci abinci ka sha ruwa kai bacci shine haƙƙin jikinka sai ka dauke sai ka bashi haƙƙin sa idan baka yi wannan to jikin ba zai yarda ba zai ki yarda baka ci abinci baka shan ruwa baka bacci a'a to wata rana za a samu wani labari na daban a wajen ka ba wanda ake yi ba jikin ba zai yarda da wannan ba sai ka bashi hakkin sa sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idanun ka yana da hakkin sa me hakkin idanu shine kai bacci kai bacci ke za ka sanya maka da daddare sai ka ji baccin ya zo in dare yayi sai ka ji bacci ya zo to sai kai bacci kenan aka sanya maka rana in gare ba kuma sai ka ji kafarka amma da dare abin da ake so shine kai bacci to shi ma idanu sai ka wage hakin sa idan baka bacci baccin ya dawo yawa to za a samu matsala idanun ba zai yi ba sannan ne sallallahu alaihi wasallam iyalin ka matar ka tana da haƙi akan ka ita ma dole in kana zaune da ita bayan ka ba ta abinci da abin sha da tufafi to akwai har maganar saduwa kuma da zaka na yi da ita to idan kullum azumi kake yi kullun kiyamul layli kake yi yaushe yaushe zaka bata hakkin ta hakkin ba zai samu wace ba saboda haka dole ita ma ka soke naka hakkin sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma ba kon ka ma na da hakki a gare ka idan kai ba ko to zaka soke hakkin su shi ma ka girmama shi ka shirya masa abinci ka zauna da shi ka yi duk zaka yi da shi to idan kullun kana cikin azumi kullun kana cikin kiyamul layli to yaushe zaka samu kula bako bako zai samu abin da yake ne ba Jani sallallahu alaihi wasallam yace abin da yayi sar maka abin da yayi sar maka shine a kowane wata kai azumi guda ba kai azumi kullum ba kai azumi guda uku a kowane wata tsawon kwana uku wannan azumi guda uku kowane daya yana da kwatankwacin guda goma man ja bil hasanati bal wajhu amsalha wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya za a ba shi guda goma kwatankwacin wannan guda ɗaya da ya mai kyawu saboda ka in kai azumin guda uku a kowane wata kamar ka azumci watan duka kowane ɗaya za a baka ladan kamar ka yi azumi goma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan shine azumin shekara guda in dai kowane wata za ka yi azumi guda uku to kamar ka azumci shekarar da duka sai na abdullahi bin abu bin as ya ce sai na tsananta wa kaina sai aka tsananta mu yace ya rasulullah ina jin karfi zan yi abun da ya baka zan yi abun da ya baka dan sallallahu alaihi wasallam ce to kai azumi irin azumin annabin Allah annabi Dawuda kuma kar ka kara kan haka sai ce ya rasulullah ya ne azumin annabi Dawuda yace rabin shekara yake azumta wato ma'ana yana yin azumi yau gobe ya sha ruwa ya azumi yau gobe ya sha ruwa haka yake to sai aka bashi wannan aka ce to kana yin haka shi sai na Abdullahi ibn Abdul Aziz da kansa bayan ya girma sai yake cewa ya kai tona da na karbi saukin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani da na karbi sauki mana ban karbi sauki ba na tsananta aka tsananta mini kuma ya riga ya yi alkawari tsakaninsa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zai fasa azumin nan ba haka ya ci gaba da yi to anan abin da ake gaya mana shine al-istisar fil ibada ka iya daukar abin da zaka yi a cikin ibada kar ka debo abu mai yawa ya zo ya gagare ka ka gagare ka dauki abin da zai iya yiwa waɗannan hukuk din dole ka sauke su wannan hakokin haƙƙin jikinka haƙƙin idanunka haƙƙin matarka haƙƙin wato bakonka kowa na da haƙƙi a kanka saboda ka ba za ka shagaltu da wasu nau'in ibada ka ce waɗannan haƙoƙin ka wasu ba to wannan wata ruwaya ke nuka cikin ruwayatin da aka kawo akan abin da ya sami shi sai na Abdullahi bin Abdullah Aw har yanzu a wata ruwaya wa fi ruwayatin alam ukbar annaka tasumu da'a wa taqra'u al-qur'ana kullu kullu laylatin fa qultu bala ya rasulullah wa lam urid bidhalika illa khayra qala fasum صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك العمر قال فصرت إلى إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم a wata ruwaya har yanzu da Abdullahi dan Abu dan As yake faɗa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ba kai bane aka bani labari annaka tasumu dahar kana azumi shekara guda wa taqra'u alqur'ana kullu laylatin kana da karanta qur'ani kowane dare fa qultu bala ya rasulullah yace iya ma ikin Allah walam urin bi zalika illa khaira ban nufi komai da wannan abun ba sai alheri qala sai yace masa fa sum sawma nabiyillahi daud to kai azumi irin azumin annabin Allah annabi daud fa innahu kana abadan nas lalle annabi dauda shine wato mafi kyan bawa a cikin mutane wa qara'il qur'ana fi kulli shahr ka karanta qur'ani a kowace wata kul ya nabi allah sai ce ya maikin allah inni usim afdal min zalika zan iya yin sama da haka ya rasulullah qala sai ce masa faqra'uhu fi kulli 20 to ka karanta shi a kowace kwana 20 kullu sai ce ya nabi Allah ya ma'aikin Allah inni utiqu afdal min zalika zan iya yin fiyar haka fara sai ce faqra'u fi kulli ashr to ka karanta shi a kowane kwana goma kullu sai ce ya nabi Allah ya ma'aikin Allah inni utiqu afdal min zalika ni zan iya yin sama da haka qala sai ce masa faqra'u fi kulli sab'in ka karanta shi a kowane kwana bakwai wala tazid ala zalika kar kara akan haka fashadartu yace sai na tsananta wa shuddira alayya sai aka tsananta mu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa innaka la tadri kai baka sani ba la'alla la'allaka yatulu bika umr watakil rayuwa za ta maka tsawo qala fasirtu ila alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na kai zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara kaina falamma kabirtu yayin da na girma waditu sai na so anni kuntu qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na so da manna karfi saukin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani to wannan dai ita ma wata ruwaya ce da aka yi magana akan alkawari ko yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abdullahi ibn abdullah bawan Allah ne kana ji saboda yanda yake jin zai bautawa Allah ya kasance suna ciniki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa kai kaza ana cewa zan yi kaza ana cewa kai kaza ana cewa a zan yi fiye da kaza ba to ashe akwai tafawuti kenan a cikin bayin Allah dole ana samun girma ne da daukan ibada ka ɗora wa kanka wanda bai zama na dole akan kowa ba amma sai ka ɗauka ka ɗora wa kanka in kana neman samun makami wajen Allah tabaraka ta'ala kamar da anan wajen ake ta yi da wannan bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai ne naji labari kana azumin zamani guda ce ni ne ya rasulullahi yace kuma ya rasulullah ban fi komai da wannan matsayi alheri sannan yace kai ne kake karanta qur'ani kowane dare kai ne kake karanta qur'ani a kowane dare yace ni ne ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to kai azumi irin azumin annabi Dawud saboda a cikin bayin Allah shine mafi kyau a cikin mutane bayin Allah masu bautawa Allah shine kai azumi yau ka sha ruwa gobe marhala ta farko akan azumi shine kai azumi guda uku a kowane wata shine kamar ka azumci watan gaba daya in Allah ba ka karfin zuwa da imani da za ka iya yin azumin da ya wuce wannan shi ne kai azumi yau ka sha ruwa gobe babu wani azumin da ya fi shi duk da cewar malamai sun kawo akwai hamzatu bin abu bin al-aslami hamzatu dan abu dan aslami shi yana yin azumi kullun ne wanda sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba to sai aka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba sai na abdullahi bin abdullahi al'as ne ya ga cewa shi yanayinsa ne ba zai wuce haka ba saboda haka sai aka dora shi akan yadda zai iya shi kuma wancan da zai yi na kullun sai aka bashi akan kullun ɗansa to saboda haka a nan kenan saboda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yin azumin annabi dawuda sannan karatun qur'ani yana karanta qur'ani kowane dare wato ma'anar yana karanta qur'ani kowane dare daga fatiha zuwa nasi kenan fatiha bakara nisa'i ali imran nisa'i ma'ida haka zai kai har sai ya kai bin jinnatu annabi kowane dare kowane dare zai karanta qur'ani dukansa zai yi sauka kenan a kowane dare da sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ba haka za a yi ba a kowane wata ka karanta qur'ani wato kai ka qur'ani a kowane wata sai ce ya rasulullah ni zan iya yin sama da haka zan iya yin sama da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai ka kwana 20 kana sauka kwana 20 kaga an sake ragewa sai ce ya rasulullah zan iya yin sama da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai kwana 10 kana sauka kwana 10 sai ce ya rasulullah zan iya yin sama da haka ba sama da haka ma zan iya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai a sati a kwana bakwai kana sauka duk wani baka kai sauka kada ka kara kan haka to malamai suka ce anan tafasil din da yake na abin da ake so a lura da shi anan wajen shi ne shi a maganan bautawa Allah tabaraka wata'ala wanda zaka dora kanka ba na dole ba in maganan azumi ake yi to ka iya yin azumi uku a kowane wata in ba zai yi maka ba a in ka fi ƙarfin wannan kana ka za ka yi sama da haka to kai azumi ɗaya ka sha ɗaya in maganin kiyamun laili ake yi shi ne ka yi kiyamun laili wani yankin dare ka yi bacci wani yankin dare ba ka yi ka tashi daren gaba ɗaya ba shi ma yana za a kama dare sannan in kana neman ka zama bawan Allah shi ne ka yi sauƙan ƙur'ani kullum in za ka iya yi in ba za ka iya yi ba gida na biyu shi ne ka yi sauka a kowane wata ka yi sauka ɗaya in ba za ka iya yi ba ko kuma kana da za ka iya sama da haka to kai a kwana ashirin in kana da za ka iya sama da haka to kai a kwana goma in kana ganin za ka iya sama da haka to kai a cikin sati a sati sau ɗaya ka soke ƙura'ani sau ɗaya a sati malamai suka ce abin lura a nan wajen da yawa shi ne yanzu ɗan adam musulmi ne wanda ya yarda da Allah ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai iya karanta Qur'anin ba ma balle ko balle ai maganin yayi sauka bai iya karanta Qur'anin ba ma bai iya karantawa ba ya bude ya iya karantawa haka bai iya ba balle ana maganar a'a a wata ya ya dauko qur'ani daga fatiha bakara har zuwa nasi ya karanta ko kuma ce a kwana 20 ya yi sauka ko a kwana 10 yi ko a kwana 7 yi bai iya karatu ba gaba daya kuma yana rayuwa bai damu ba yana rayuwarsa bai damu ba ga wani fa sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ana kokuwa da shi akan kwana nawa zai nayi sauka to amma kana rayuwarka baka iya karanta qur'ani ba ba ruwanka wa qala rasul ya rabbi inna qawmi yatakadu hadha alquran mahjura alqur'ani yake ga mana cewa annabin yana cewa ya ubangiji na lalle mutane su ne wannan qur'ani abun kauracewa sun kaurace maka to anan malamai sun yi magana tsayawa cikin wannan ma'anar wannan wajen shin wanda ya wanda baya karatun qur'ani shine ake magana a cikin sa kenan ya kaurace qur'ani warattil qur'an tartila gashi nan a karanta qur'ani amma kana musulmi dan musulmi ka rayu ka tashi tun kana yaro har ka girma har kai sama baka iya ba za ka iya bude qur'ani ka karanta ba ko me kake yi Allah wala me kake yi mun baka sani ba ka tashi tun daga tashi har girma baka iya karanta qur'ani ba ga wani ana magana akan a kwana bakwai yana cewa kullum ma zai yi sauka amma baka iya karatun ba ka je kana wani karatun na daban wanda bai ba zai amfane ka a duniya ba zai amfane ka a lahira wahala kawai zaka sha wataƙila amma ka bar qur'ani kuma alqur'ani ba ba wai iya karantawa kawai ake nema a wurin kawai ba ba wai ka iya karanta shi kawai ake nema ba ka iya karanta shi ka san ma'anarsa kana tadabburi a cikin sa kana kana tunanin me me ma'anar qur'ani haka ba ke nema a wajenka to aiki kaga yanzu ya jika karatu ma ba a iyawa balle kuma maganar sanin ma'ana ko wani abu malamai suna cewa shi ba dan adam da Allah halice shi kawo shi duniya kamar ka sai mota ne ko ka sai mashin ko keke in ka sai abun hawan nan ai za a baka manual ko za a baka littafi a ce ma wannan littafin a cikin su za a ga maka abun da zai bata motar nan ko zai bata wannan mashin din wannan shine zaka duba ka iya amfani da wannan abun da ka saya duk wani abu mai muhimmanci da kasa ya za an baka wata takarda a jikinsa ko wani littafi a cima wannan littafi ne zai koya maka yadda za ka rayu da wannan abin da kasa ya ta to kai da Allah ya fito ka duniya ya haɗo ka da manuwar ɗinka shi ne alƙur'ani alƙur'ani shi ne manuwar ne rayuwarka shi ne littafin da za ka buɗe ka gaya za a yi ka rayu a ƙur'ani za ka gani yadda za a yi kai rayuwa to amma yanzu in ka duba ku sai kaga ba maganan mu iya karanta shi mu gane za mu yi rayuwa a cikin sa ake yi ba a'a mu iya karanta shi ma babu balle kuma neman ma'anarsa balle neman ma'anarsa saboda haka akwai aiki a kanmu kisa ne sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace kullatar da yayanku akan abubuwa guda uku na farko son annabin ku da san iyalan gidansa da karatun alqur'ani da karatun alqur'ani amma yau zai tashi yana ganin bai iya karatun qur'ani ba har ya girma ba a koya masa ba bai koya ba haka zai tashi da kir za ka samu ya iya dan kula uzai din nan yan kadan da kyar nan ma zai dan koye su haka haka shi kenan iya nan ya tsaya bai iya karatun qur'ani ba kana jin mazaje cikin sabon Ali sallallahu alaihi wasallam yana yin sauka kullum ana cewa a dawo kana yi a wata a a dawo kana yi a kwana 20 a a dawo kana yi a kwana 10 yana cewa zai iya yin sama haka kana musulmi a dago qur'ani a baka ce kai musulmi ne to bude ka karanta tunda wannan shi littafin ku ba ka yi ma da littafin da kace ka yi to bude ka karanta naka je aka baka aka ce ka bude karanta sai ka dare idan ku ba za ka iya karantawa ba ba za ka iya karantawa ba littafinka ta saboda haka akwai abu lura a cikin nan ya kamata mu lura mu gane cewar wannan addinin ba abun wasa bane ba mutum ya yi faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah musulunta to kayan addinin nan lalle yayi kokari a cikin sa yayi iya kokarin sa yayi abin da zai iya yi ba ya bar shi ba idan ya bari tun ya je lahira ba shi da uzuri yanzu in ka je lahira ka tambaye ka me za ka kai karatun qur'ani ba zai ka ce wallahi me me za ka ce ai baka da wani dalili baka da dalili ta saboda haka mu dage ba ce kowa sai ya haddace qur'ani ba ba haka ake nufi ba ba zai yiwu ba amma ka dage dai a can ka kai gama ka gama kasa kasa a ce za ka iya karantawa in ka buɗe za ka iya karantawa daga fatiha bakara haka har zuwa nasa kowane sura in ka buɗe za ka iya karantawa sannan ka dage ko a wata ne ka yi sauka wato ka karanta qur'ani daga farko zuwa ƙarshe in ka iya karantawa din kenan amma mutum ya zauna yana musulmi in dai ba sallah ya zo yi kulhuwa da balakin na zama ba za su haɗu shi ba sai ya zo sallah za su haɗu nan ma in ya makara bai samu a cikin jami'i daga nan ba zai sake labarin qur'ani ba sannan dan abun da ka iya Allah bai baka duka ba wanda kake da shi shi ma ka dage kana karanta shi wanda kake da shi ka dage kana karantawa izu ɗaya kake da shi izu biyu kake da shi izu uku kake da shi to dage kana karanta shi shi ma amma mutum ba zai karanta Qur'ani ba a rayuwarsa kawai yana zaune a a ba a so mutum ya zama haka zai shiga cikin mutanen da aka ce ittakazu hadal qur'ana mahjura wanda suka riki Qur'ani abun kauracewa sun kaurace masa saboda haka mutum kare shiga wannan layi kaji da irin sabani sallallahu alaihi wasallam mazaje irin kokarin da suke a cikin irin wannan sannan kuma ka yi kokari wajen gane ma'anarsa ka yi tambaya kana tambaya ba kana karatun karatun yana la'antar ka ba rubba qari min alqur'ani wal qur'ani la'anuhu karka shiga cikin wadannan kana karatu karatu yana tsire maka kaga aiki ya baci saboda haka sai kana neman ma'anarsa kenan Allah ya haramta abu kaza kai kuma ka dage ka iya karanta qur'ani amma kuma kana aikata aiki kaga bai amfani ba kenan kana karatu Allah ya tsine masu aiki iri kaza kuma kana karanta karatun kullum kuma kana wannan aikin kaga bai amfani ba saboda haka sai ake son mutum ya fada cikin ziri guda uku nan shi zal qur'ani yace summa arsalna kitaban ladzina safina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al fadlul kabir wadannan gidaje guda uku haka ake so da adam ya fada cikin daya na farko dai shine zalimun li nafsihi shi ma sai Allah ya zabe shi zai bashi yana karatun Qur'ani amma bai iya ba da kyar yake yi da kyar yake yi da kyar da kyar da kyar da kyar to shi ma yana nau'in laransa akwai muktasid wanda shi kuma ya yake karatun sosai yana karantawa da kyau sannan yana kokari cikin ma'anan duk inda aka ce haramun ne kaza haramun ne aka tsiri kaza haramun ne abu kaza halal ne aka to zai kiyaye cikin abu ba kawai yana karatun haka kawai bane muktasid sannan akwai sabu bil karatu bi'illah wanda shi kuma ya kai inda ake neman sa ga karatun akwai shi ga sanin ma'anar akwai a wajensa sannan yana kokarin kiyaye to wannan duk falalan Allah ne to saboda haka mutum yayi kokari a ciki sai yake cewa sai na zama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada da na girma sai na so wanda na karbi saukin nan da na girma da man na karbi saukin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani amma tunda ban karba ba a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan to yanzu a haka zan zauna har ya tsufan nan haka yake yi wadun nan bai daina ba wa fi riwayatin wa inna liwaladika alayka haqqan wa fi riwayatin la sama man sama al'abad salasan wa fi riwayatin ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu Dawud wa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud kana yanamu nisfa al-layl wa yaquma wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى آه وفي رواية أو رواية وإن لولدك عليك حقا يتي للي تنك ينا لحكي أكنك وفي رواية أو رواية لا صام من صام العبد باب أزمي قوند زي أزمي هرعبدا ثلاثة صروف وفي رواية أو رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود ما في بيتشم soyiwar azumi a wajen Allah tabaraka wataala shine azumin annabi Dawud wa abu salati ila Allah ta'ala mafi soyiwar sallah a wajen Allah madaukakin sarki shine salatu Dawud sallah annabi Dawud kana yanamu nisfal layl ya kasance yana bacci rabin dare wa yaqumu sulusahu sai ya tashi ɗaya bisa ukun dare wa yanamu sulusahu sai ya tashi ɗaya bisa shidan dare wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ya kasance yana yin azumi yau sannan kuma ya sha yau yau ya azumi yau ya sha wala yafiru idza laqa sannan baya gudu idan aka hadu da magiya ba zai juya baya ba to wannan ba dai wata ruwaya ne na wannan hadisin har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani wa sayyidina Abdullah ibn Abi al-As yake ga masa cewa kar ka zama yadda ka faɗa nan kullun azumi kullun qiyamul layl kullun karatun qur'ani kowane lokaci kar ka zama haka a cikin haƙoƙin da ake nema wajenka wa inna liwaladika alayka haqqa danka yana da haƙƙi a kanka danka yana da haƙƙi a kanka idan kullun qiyamul layl kake yi kullun azumi kake yi kullum karatu kake yi na Qur'ani baka tsayawa yaushe zaka saki yake danka babu ba zaka saki yake sauke saboda haka dole ka samu lokacin da wannan lokacin da danka ne lokacin da danka ne ka sauke masa hukuncin da suke kansa amma yanzu kaga labarin ya sha bamban da yanda muke ciki ba ba kullun kiyamul layl muke yi ba ba kullun azumi muke yi ba ba kullun karatu muke yi ba amma ba ma sauke haƙƙin ƴaƴanmu ba ma sauke haƙƙin ƴaƴanmu kana da ɗa gari zai waye a yi sallan asubahi har dare baka san me yake yi ba baka san me yake ba tun da safe har dare baka san me yake ba ruwanka ka fita sha'aninka me kake Allahu alam ba ruwanka da shi ba ba abin da ya hada ka da shi ko kana da ya tunda gari ya waye har dare yayi baka san wani hali take ciki ba har dare yayi ba ruwanka duk abin da danka ya ga dama ya je yayi kai ba ruwanka yawancin mutane haka aka zama haka aka zama kuma yana da haƙƙi a kanka da ya kamata ka sauke masa kisa ne sallallahu alaihi wasallam yace mana kullu mauludin yulid ala alfitra illa anna abawahu yuhawidanuhu aw yunsiranihi aw yumajjisani alaihi sallallahu alaihi wasallam yace kowa musulmi yake aibansa kowa kan musulunci yake zuwa sai dai iyayensa ne za su juyar da shi su mai da shi ba yahude ko ba nazare ko ba majushe ashe iyaye suna tasiri akan da ashe iyaye suna tasiri akan da saboda ka idan ɗanka ya zama wani shashasha kai ne kamar da shaka saboda baka sauke haƙƙinsa ba ɗanka yana da haƙƙi a kanka iyalinka tana da haƙƙi a kanka amma wani a gidansa bai san me yake ba in gari ya waye har dare iyalansa ƴaƴansa bai san me suke ciki ba har dare yayi bai sani ba ma kawai inda za ka tambaye shi yau ɗanka a ina ini bai sani ba yau ɗanka me yake ciki bai sani ba wani ina wani ka kai bi wani ne na bi wata ma ban gani ba ba ruwan ka da shi kawai a ni sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiyo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan kiyon da aka bashi saboda ka dankan nan yana da haƙƙi a kanka ka so ki haƙoƙin sa haƙƙin sa ka koyar da shi tun yana karimi in ya kai shekara bakwai ka fara nuna masa sallah ka fara nuna masa sallah ana sallah tare da shi in ya kai shekara goma ba zai sallah ba a buge shi ma a sai sai ya sallah ka koya masa karatun qur'ani ka koya masa ibada ka koya masa yadda zai yi tsarki yadda zai yi alwala har lokacin da balaga za ta zo masa ka koya masa wanka amma yanzu ba ruwanka da wannan aikin koyar da shi addini ba ruwan iyaye musamman maza za ka samu uba bai damu da ɗansa ya koyi addini ba ruwan shi zai zaki a boko kawai ya boko shi kai amma ya yi alola ya yi azalla ba ruwan karwanda yana yi bayya imam baka sani bai dame ka ba sai ga mata ma su fi damuwa da yaro ya danje islamiya ya danje islamiya nan din ma ya fara girma shi kenan ya watsar ya yi karfi islamiya yanzu ba zai yi dan abun da ya tafka a nan islamiya islamiya ne da wai da shi zai rayu shi kenan ya yi ka yanan shi kenan an gama kai kuma yakinsa kana zaune baka bincika ba ba ruwanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna liwaladika alayka haqqan lalle danka yana da haƙi a kanka dole ka sauke haƙi kanka in baka sauke ba wallahi aka je lahira sai an tambaye ka ba za a barka ba wallahi sai an bincike ka yanda kai ma akwai lokacin da zai dawo kana da haƙi a kansa to haka kai ma lokacin da yake karamin da yana da haƙi a kanka ka sauke haƙoƙinsa sanani sallallahu alaihi wasallam yace masa ba a yin azumi babu azumi ga mai azumi har abada kullun yana azumi a ba sun haka duk da mun kawo tafsirin mutum ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga irin sa shi Hamza bin Amru al-Aslami shi yake masa zai yin azumi kullun amma shi sai na Abdullah bin Abdul As annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa banda azumi kullun sai dai kai yau ka sha gobe yace mai mafi bicin azumi shine azumin annabi Dawud ya azumi yau ya sha gobe ya azumi yau ya sha gobe mafificiyar sallah wanda Allah ya fi santa shine sallah annabi dawo qiyamul layli ake magana anan ba sallolin farilla ba ana yin farilla kullum to qiyamul layli shine kai bacci farkon dare rabin dare kai bacci yana muli sallai rabin dare yana yin bacci amma yanzu zaka samu mutum baya bacci har rabin daren yayi a kasar daren kashi uku kashi ɗaya ya raba bai bacci ba yana zaune yana danna wayarsa ko yana hira ko ana tadi har sha biyu har ɗaya bai ji bacci ba kuma wai wannan ka ce wai ya tashi wai ƙarshen dare ya nafila ya yi sallah su ba kaga wani magana ne kawai ba zai yi bai shi za ka ce makaruni ne kai tadi ba zallan ijama makaruni ne ba a kwai sai dai karatu za a yi karatu za ku ilmantarwa amma wai a zauna a ta tadi bayan shafa'a sun hannu ta amma mutum zai sallan isha ya zauna a dabarsa ko ya zauna da wayarsa ya ta yi har ɗaya har biyu yana hawa da kyar bacci idan uku ta yi hakan nan zai riske shi zai ya faɗi ya bacci to wannan ne zai tashi da shan dare wannan ne zai sallan asuba ai babu sai ga mutum ya kai karfe goma ko sha ɗaya bai wayi gari ba shi yana baccinsa ya yi ƙoƙari ya tashi karfe bakwai ko takwas ya ɗan yi haka dai ya yi walha walhansa hakan nan shi kenan da za ki koma don ba sallah zuwa ya yi walha walha shi kenan sai ya koma ko ya ta yi duk wanda zai kiyamun laili damun ba wai zama zai yi ta hira bayan sha zai kwanta ne farkon dare idan dare ya raba biyu sai ya tashi ɗaya bisa ukun dare sai ya tashi in ya tashi a wannan lokacin sai ya nabilansa in ya nabilinsa sai ya kwanta kuma ƙarshen dare yana tashi a suwa ta yi to anan ma malamai sun ce idan ma ba za ka iya ba to ka iya tashi ƙarshen dare ƙarshen daren ka tashi ƙarshen dare kare zama dai wai har alfijir ya ke to kana bacci a nan ka ake ya lalace in ka zama haka ya zama kafin alfijir ya ke dole ka tashi wa bila sayruhum yasatturu Allah yana ban bayan sai ya ce su ne wanda kusan asuba suke tashi saboda haka ana so duk abin da zaka yi kusan asubahin nan kafin alfijir ya ke dole ka tashi ka dan yi na bilbilin ka sai ka fito sallar asuba ba wai ka tashi kenan har an shiga asuba ba a san haka ka dage na har an shiga sallah kana gogon fitowa da kyar ka zo ka samu raka'a ko biyu a'a duk yanda za a yi dai ka tashi kafin lokacin asubai sannan yace ya kasance yana azumi yau sannan ya sha gobe sannan wala yadru izalafa baya gudu idan aka hado da makiya ba zai gudu ba zai tsaya in an hadu da makiya saboda zuciyarsa ta samu nutsuwa da Allah tabaraka wataala bayan da za ya zo wajen yaki ya kau da kai ya koma gefe to har yanzu wata ruwaya na wannan hadisin wa bi ruwayatin qala an kahani abi imra'atan zata hasbin wa kana yata'ahadu kannatu ay imra'atu waladihi fa yas'aluha an ba'liha fa taqulu lahu ni'ma ar-rajulu min rajulin lam yata' lana firashan ولم يفتش لنا كفنا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تكتب قلت كل يوم كل ليلة وذكرنا وما سبق وكان يقرأ على بعض أهله الصبح أياما الصبح الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وسام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات صحيحة صحيحة معظمها في صحيحين وقليل منها في أحدهما to a ruwaya na karshe da aka kawo na wannan hadisin har yanzu na Abdullahi bin Abdul bin As fi ruwayatin da yake a wata ruwaya kala yace an kahani abi imra'atan mahaifina ya aura mu wata mata za ta hasbin babuciyar dangi wa kana ta ahadu kannatahu kuma shi ya kasance yana bibiyar iyalin ɗansa ai imrata waladi matar ɗansa yana zuwa bibiye ta yaya kuke ciki yaya ake ciki yana tambayanta fa yasaluha an ba'liha yana tambayanta akan mijinta ta kulu lahu sai da ce masa ni'imar rajul kai ma dalla da wannan mijin nawa ma dalla da irin wannan mijin nawa min rajulin lam ya da lana firashan wannan mijin nawa bai taba taka shugudi na ba tunda aka aka aure har yau faruwa za walam yufattish lana kabana bai taba yaye mayafin mu ba ya yaye mayafi wato mana ya ce rigarsa ya aje ce kai alhamdulillah na gaji bari na huta bai taba yi ba mun zo a taina tunda muka zo masa kullum haka yake ha kullum idan amur bin la'a sai tambaye ta baba abdullahi bin abu sai ta gaya masa haka ka ta ce ai ma dalla da wannan mijin nawa wannan mijin na bai taba taka shi kudi na ba kuma bai taba cire kayansa ba kullum shi gam yana nan kawai bawon Allah ne kai da mun yayi tsawo fala ma tsara zalika alaihi da ya ga mun yayi tsawo zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga dai abun da yake faruwa ɗana na masa aure amma matarsa in ta tambaye ta ya suke ciki sai ta ce bai taɓa zuwa kan shimfiɗinta ba sannan bai taɓa cire kayan jikinsa ba ta ne salatu na mai ce to ka hada ni da shi ka falatitu ba da zalika sai muka ta shi ba haka faƙa da sai ce kai bata sun ya kake yin azumi ne kai kai ya azumin kai ke kasancewa ne kullu sai na ce kullu kullun ne kullu azumi ne ke ƙala sai ce masa wa kai fataktum ya kake yin sauka kullu sai ce kullu yakin kowane dare zai na sauka kowane dare wa zakara na umma sabaka sai na ga masa abin da na faɗa baya din nan yace wa kana ya qara'u ala ba'di ahli subu yace ya kasance yana karanta wasu iyalansa subu'i allazi yaqra'uhu wanda yake karanta shi ya aruduhu minan nahari zai bijiro da shi da rana liyakuna akaffa alayhi billayli saboda ya masa sauki da dare wato ma'ana zai yi karatun da rana sai ya maimaita da dare karatun da ya kanta da rana shi zai da dare kuma saboda ka in ya sauka da rana da dare nan zai maimaita ya sake da dare kuma wa za rada ya tawaka ya takawa afsara idan yana so ya samu karfi sai ya sha ruwa ba zai azumi ba sai ya tasha ruwa ya tashin ruwa ayyaman na kwanaki wa aha sa sai ya ga kwana nawa yana shan ruwa yana cin abinci wa sa misla hunna sai ya azumi na kutan kwace waɗannan kwanakin lokacin karfi ya kare kenan ba zai iya yi kullum ba sai ya kwana goma sha biyar yana yana yana shan ruwa sai ya kwana goma sha biyar yana azumi ya rama su karahiyatan an yatruka shay'an faraka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam yana gudun yana tsoron kar ya bar wani abu da ya sa ya dauki alƙawari a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma ce ya fata ba zai fasa ba gashi ya tsufa yayi tsawon kwana ga shekaru amma sai kwana 15 yana cin abinci yana cin abubuwan da za su rike masa jikin sai kwana 15 yana rama azu saboda ya riga ya alƙawari wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan ruwayoyi kullu hadhihi ruwayat sahihatun duka waɗannan ruwayoyi sun inganta mu'azzamu hadisi sahihaini wanda yafi girma a cikin nan da aka kawo a cikin sahih bukhari da sahih muslim wa qalilun minha fi adima kuma kadan ne daga cikin su a cikin dayan su kusan duka su zo a cikin sahih bukhari da muslim kenan wannan ruwayoyin da aka yi riga saboda haka nan dai ka ji ƙarshen yanda in ka haɗa ruwayoyin duka ana gaya maka irin abin da sai na abdullahi bin abu al'asir rayuwar da yake matarsa har tana kokawa mahaifinsa yana tambaya tana bayani ai gashi ma'anar zancen nan shine bai taɓa saduwa da matar ba babu kullum kiyamun laili ne kullum azumi kullum haka yake shi ne sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye yace kai ya kake yi ne yace kullum azumi nake yace da dare mi kake yi yace kake sauka ce kullum sauka ne kullum tana karanta Qur'ani da farko har kashi sai sallallahu alaihi wasallam ya ce wa haka yake kai azumi ka sha ruwa sannan ka je wa iyalinka sannan ka yi kiyamun laili wani yankin dare kai bacci wani yankin dare haka ake so ka zama ta zaura ka wannan hadisin dukansa yana karantar da mu al-iktisad fil ibada takaitawa a cikin ibada kar ka dauki abu mai yawa yanda ba za ka iya ba amma kuma kar ka kasa zama baka yi ba ku ka zama haka cikin abubuwan da aka irga na Abdullahi bin Abdul Asim nan ka dage kai maka nayi a ciki dare gurgurunka kullun zai yi azumi aka ce ya rage yana yi guda uku a kowane wata in kai guda uku a kowane wata kamar ka azumci shekara guda ne saboda man jabi da wanda guda shi amsa da wanda zai guda mai kyau guda daya za ba shi guda goma irin sa in ka azumi ku a kowane wata kamar ka azumci wannan duka ne sannan ka dage kai kiyamul laili ko da dan kadan ne a cikin dare kai wannan sannan ka sauke haƙƙin ɗanka in kana da an gaya masa wannan ka sauke haƙƙin ɗanka sannan ka sauke haƙƙin iyalinka in kana da iyali sannan ka sauke haƙƙin baƙonka idan ka yi baƙo to saboda haka sannan kai karatun Qur'ani an gaya masa ya ce zai yi katma a kullum kullum zai sauka aka ce a'a ka ɗauka ko a wata guda ka yi sauka ko a kwana ashirin ka yi sauka ko a kwana goma ka yi sauka ko a kwana bakwai ka yi sauka to kaga duk kalubale ne akan mu ya kamata mu dage mu iya yin waɗannan ibadodi mu ɗauki abin da za mu iya kar mu tsananta wa kanmu amma kuma kar mu zauna kuma ban mai shi shani ibada abin da ake so shi ne kana yi ko ɗan kaɗan ne kana yi ko ɗan kaɗan ne amma ka dawoma a kai ka zauna a kai ya zama ka riƙe shi ya zama lazimin ka ba za ka daina yi ba to shi ne abin da ake nema za mu dakata nan insha Allah abin da makaranta an daidai Allah ba mu lalansa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon aikata aikin ibada ko da aika tafsir ne albarkacin ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatin wa abri والقاتم لما صرف ناس الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم